إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم مركز أهل السنة والجماعة wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna talata bakwai ga watan safar hijira shekara uku, wanda ya dace da sha hudu ga watan tara shekara ɗaya. yau insha Allah da muna cikin karatunmu na bulogul maram na hafiz bin hajjar askalani yau za mu yi darasi na biyar. cikin wannan littafi na buluga mura darasi na 75 insha Allah muna dai cikin babe na na riba wanda dai bayani ya gabata sati da ya wuce kan ababe guda shida wanda wannan ittifaki ne akan samun raba a cikinsu wanda nau'i biyu na kudi nau'i hudu na abinci nau'i biyu na kudi shine dinar da dirham kuma ce zinariya da azurfa guda hudu da ya ambata su ne alkama sha'ir da dabino da da gishiri da gishiri ba kenan sha'ir da alkama da gishiri da dabino wanda wannan ya tabbatar da riba a cikinsu wanda magana da muka yi sati da ya gabata maganin malumai masa'alar zinariya da azuwa a zamanin yanzu a can da magabata sun samu saɓani kan meye sababin samun riba a cikin zinariya ko azurwa wasu sun tahi a kan wazan da a samaniya da zamanto ana aunawa kuma da matsayin abin a kudi an samu saɓani a kan wannan matsalar ta samun abu guda biyu to dai ƙarshen al'amari yi bayani sati da ya gabata mai yawa jamhu sun tahi a kan saboda zamansu kudi ne a kan wannan magana wanda cewa dalilin zamansa na kuɗi shi yasa kenan a yanzu malamai suka karkata mai yawa suka tahi akan cewa duk abin da yake da matsayinsu na kuɗi da za a kashe a bada a amsa wanda ya ci wurin dinara da dirham suna matsayin kuɗi wanda za a yi samun riba a cikinsu da na ga muku akwai masu ganin ba haka ba amma mahi yawa akan haka ne ko raba a cikinsu wanda kuma akan doka akwai raba a cikinsu kenan abinda aka hana kudi iri daya ba a maganar wani yi wani dukka litan wani misali an yi magana duk irin mai magana a zuwa nan misali zinariya hawa hawa ce mai magana ko sai su kara haka tarzi sai su kara banta 'yan kara banta kat kara hawa-hawa ce zinariya wanda misali yanzu ta nijar rage kada daga wajen jarukin wannan ko a yin laraba tana da an ce ta kai banta kat kara tana da daraja kware saboda tana da daraja ana neman ta tana tsada kware to duk darajar ta ba a canza ta da zinariya ɗan wata da abin wata ta wata sai dai ka yi ko ka taimaka min kurmi amma ba a yarda ba don kana santawa mana mai kyau ka bani taka garam hudu in baka tawo ba a yarda ko dai ka yi kuna bane wannan ittifaki ne babu wani magana kurin sai dai ka ban dinare hudu in baka hudu dan garam hudu in baka hudu ko mun bambancin wata tsada su haka kurin aka kawo in azurwa ce haka to akan haka kenan amma an ce idan ba iri ɗaya ba ne buha kudin ba iri ɗaya ba ne kamar maka ce muku cewa akan kudi in iri ɗaya da aka amma misali dinar da dirham misali akan kudi naira da sefa dolar misali da euro to wannan an yarda a can zamanin akan kudin nasu ma mun karanta ruwaya annabi sallallahu alaihi ya ce إذا اختلف الأدناس فبيو كيف شئتم إن جنس بإيري دي بني با وسيدا يندك كيسو ديناري غوما da dirhami 100 ko 200 ma dinare guda dirhami kaza misali naira dubu wannan misali ake yanzu da sefa dubu daya kamar da ake yanzu misali naira dubu ina kan zai yau da aka canji wani ya gama 940 dona ba kai da biyar wani haka maka yanzu ne ka wanda yake bayana haka yi to da hamsin kin malai dama da hamsin dama abin da kai da hamsin a da an tare da kenan a takaice irin wannan babu matsala ko dai ba matsala to anan abin da yake shigowa na an yarda a yi bambanci wani fi wani yawa to amma ya zama to kuɗi hannu ba a bashi kenan ba a yarda ba da a yi bashi ne dai a yi kuɗi hannu inda aka yarda a yi canjin to abinda yake zawa a yanzu zamani na yanzu masalar canji na ƙasa da ƙasa ko transferin kudi a kudi ganin zuwa kaza to wannan shi ne yake da magana a yanzu ganin cewa in a ce misali yanzu kamar irin na birokin transfer su a nan ba aiki da canji ne a ana aiki ne da balle kudin iri sefa da sefa misali za ka zaba sefa a nan a ɗauka sefa a can to wannan kamar zaman kun wakilcin saidawa ne kai wakilcin kudin su kai biya su na aiki suka maka na aika kudi wata wani wuri ba a cewa wannan wai kudi da kudi ne ko canji ne aiki ne suka maka kudin ka aka aika ma wani gari aka amsa a ce idan aka doka sai kudi hannu da hannu canji ne wa wani shine ke da magana yanzu wanda ka ba kudin ka anan biro ce a wancan garin kana da wakili ko kuwa to zalla kayan wa da yawa ci gaban zamani duka ma cikin kasashe da yawa ba ma cikin hannu da hannu an watsa kurin kwanta da kwanta ne kina a yanzu zan iya za mu canji da kai kurin ma birin ma cikin kwanta da zai tama ɗan a nigeria ne ɗan amurka ne a dubai ne ɗan canji da ganin kana ba shi ɗaya ma birin ma cikin kwanta ka can ko kwanta cikin wani wakilin ka can ka bana kan kusan hannu da hannu tun da yake wakilin ka ne kuma kwanta ce ga shi kai tsira ba ka taka da ba wani matsala kaga wannan kenan wannan nau'in lokacin Allah kawo na kusan hannu da annan kana gani za a maka a maka a babara maka su sun shiga ba wani ma ba kan shi na ga akwai dan wannan da dan wani lokaci kadan mutumin Najeriya ne kiraye ni yace iya so ya gaza cikin hanyoyin wa'azi bayan asar duka duka minti 20 30 yace na bashi na kwantikin su wanda ɗan talabijin kin na aika mai kwantikin na kira suka aika mai kwantikin na aika mishi zuwa bin talatin masu ya su suka ce na talabijin kimanin gashi ya aiko ya zubo na dubu ɗari biyu da hamsin duka a cikin min talatin an ƙare wani abu ne kawo kurin abu ne kai tsaye kenan wannan wani abu ne na nau'i na zamani allah kawo to wani kenan akan wani ɓangaren muke magana na in an ɗauka kenan da rabarci yake da wannan hannu da hannu ko da an san bambanci ba a san hannu ba hannu hannu ba kenan ba a ba shi ka ba naira dubu ɗari kuma ta miliyan kuma naira ki miliyan ɗaya nan da wata kaza ko wata kaza ba ka wannan kudin wannan shine ba da shi ba dan ganin akwai jinkiri Allah wala sai bangaren abinci kuma guda hudu wanda abin da guda hudu da aka jeru a kalkashin asha'irkin ne alkamace dabinan ne gishirin aka yi kiyasin sauran dukkan abin da yake na wasu mafi yawa jamhur sun ta yi duk abin da yake akwai tsam akwai kai da akwai wazan akwai ya an samu aunawa kuma an samu abinci ne mai suna abinci banda ba abinci ba don jamhur kan suka ta yi jamhur su malikiya shafi'a hambaliya illa abu hanifa ne ya ce ga duk abin da aka da cin kasa ko salati ne ko salati shi ya hamud da ya da shi abu hanifa kan aka yi duk da ya saba masabatar jamhur kenan tun dalilin sun sun kiyasi ne akan kuma ce muku su yan zahiriya su kun sana ce a ko sai wannan abin shi ne da ya shiru me yasa ya shiru yasa annabi ya ware duk a zamanin shi akwai abinci da yawa iri-iri amma sai ya ware wannan yake da rabu a cikin su suka tsaye a nan kurin wallawa yanzu dai mun ji dai bayanin wancan da ya gabata kan mas'ala illa yawancin mutum irin bayanai in suka zo mutum ya san su inda kuma kullum mutum in ba zarura ba ya kaucewa shiga abin da yake da shi ba ko haramu nan sadasan ya magana cewa alhalalu bai na wani haram bai abin abin mujtabihat abin ta kashi ba ta kasa ba dalili wa ilmi annabi ce a cikin akwai abin da yake haram gangare ya gashi halakan gangare ga sana akwai irin abin da yake da rigima halakan haram ne babu a bahili ne wannan wani rigima zuwa sai wani rigima yace amma wanda ya guje mashi ba ya kubutar da addinin shi da mutuncin shi ya lahiya ka shiga cikin rigicin amma dan ga wani kawo magana ka ce wata ran kaga neman tura mai kalmar kafirci ko ta riga za mu tashi insha Allah hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam استعمل رجلا على خير فجاءه بتمر جليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الساعة من هذا بساعين والساعين بثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم كذلك الميزان أنا أبدا يكي به دوانا مغانا cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya sa wani iya da wakili a haibar kusan haibar da aka raba gonakai akwai rabo da aka yi an ba kowa tashi kuma akwai ta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bangaren shi wanda yake kula da ita to ganin an bar yahudawa a wurin su ganin su manoma ne na dabino kenan tunda sun iya noma sun aikata abin ana kowa a bar abin a hannunsu za mu ajiye magana da ku za mu bar ku ku aikata amma duk wanda yake gona wani ce ya ci tarayya shi ya gyara an zo rabawa a raba da mai abin haka aka yi da su to anan sarrafa manzana ma yana da nashi yana da wasu kai wannan yake zauwa abokin haɗin gwiwo shi na in ya kawo a raba abin da aka kawo zai raba shi ɗauki nashi kawo ɗan nashi sarrafa haka sabbai suka yi to wannan mutumin ranar faja'ahu bi tamar janib sai zo da ansalama da dabino wanda yake janib ana mai kalite mai kyau sai faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akulu tamar khaybar hakaza dukkan dabinon khaybar haka suke da kyau gaba daya duka dabinon na khaybar haka yake da kyau daga dabino mai kyau sai faqala la ya rasul la wallahi ya rasulullah a a wallahi ba haka bane manzo Allah ba haka bane ga manzo Allah yace inna lana'rusu sa'a min hala bi sa'ayn wa sa'ayn bi thalatha yace abinda muke muna amsa sa'i guda na wannan mai kyau da sa'i guda na wancan nan da muka noma irin na kenan na gonaka na gudanar da zarba kenan iya ba da sa'i biyu na gonar shi ya sa'i guda na irin wannan mai kalita ko in ba da sa'i biyu a bani sa'i uku mara sa'i uku a ban sa'i biyu na wannan mai kyar ina dai ta kama don ba ɗaya ba ne ba kyar sai jin haka faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta fa'al kakai haka bi'il jama'a bi darahim ka sai da wancan naka mara kyar mara kalitan da kuɗi sun mafita bi darahim janibar kuma in ka saida inda kudinka abinda kudinka samu na kudinka da wancan ka saida sai ka zo ka sayi mai kyan da kudinka wa qala fil mizan misal zalika mana kenan in ma abin kilo ne a wannan da kai sa'i ne ko to to in sa'in ma na mizanin kima duk ɗaya ne ba a hamsin kilo ɗaya kilo biyu kilo uku kilo ɗaya ba a yi to a nan me yake so ka a nan ganin an yi magana can a tamar bi tamar ko misalin misalin sa'in misalin yadda biyadin sa'in misalin misalin ko yadda biyadin daidai da daidai kuma hannu hannu da hannu to a nan kenan gadi ba wani ya yi wani shi yasa dukkan shi ba a yarda ba don naka ya yi kyau in ba ka na uku kamar naka biyu ko kamar naka biyu in ba ka na daya ba a yarda ba don mun na iya kyau ko don ka amince a yarda maka amince ba ka je ka sai da naka shi mara kyan ka sai da ɗan ma nawa za ka sai da shi dai ka zo da kuɗin ka sai mai kyan tunda iri ɗaya ne shi ko iri ɗaya riba ce ba a ma'ana ɗaukan wuhi zaune kan wani wannan shi ne ya ce mishi bibi da ka sai da wancan naka mara kyan da kudi sun mafi turbi da rahimu hajjanima kuma ka sayi wannan mai kyan da kudinka ƙarƙashin wannan malamai ke magana a tawarruk a tawarruk an samu su malamai suna ce haramu ne amma gaskiya na ce jam'ur kuma da hujja su babu nasi sayi da zai harta shi me tawarruk wanda mafi yawa an samun shi a cikin yan bariki zai zo ya so ya ɗauko bashi tun da bashi ake bashi ya so ya ɗauko bashin shinkawa ko na abu daban ya zo ya karya ya sai da ya je ya biya bukatar shi kama karya kowa san karya zai misali shinkawa su sai misali in sha biyu ce ya kama ya ce bani jika goma ko jika tara ma ya san ba ruwan shi shi bai da sayan a cikin a wadda to wannan wasu na ka haramun ne kama gaskiya abinda yake in dai ba mai kan zaka saida ba to wannan kamar da jamhur ce babu nasi sai yi za ci a haramta shi ya ce a wannan sai ya kaka hujja da wannan abin ainihin wannan ne in ta kaje ka saida kayan kawon can abokin kenan kwallon kwallon kaskare ka saida don ka zo ka sai mai daraja da kuɗi wanda yake da fitin da kuɗi da an halatta maka ya ce yamsu shika hujja su jamhur sai shika hujja da wani hadisin kan halatta tawarro na ka sai kaya ba ɗauko ka bashi ka rage ka sai da kanka ta gawa da ka ɗauko ka sai da ba a cewa wani kamar rubaci shi wani ka saya da ma a wajen shi wani ka saya da ma ya ce bai sai ka kada kayan da san arha ka saya ya ce na lahi ɗan magana bukatar kudi ya kudi ka samu ba shi ne aka ce ba a cewa lahi ne masu cewa lahi su ce babu wata hujja madogara masu cewa masarin na kuma masarin ta ce haramu ne ba yi in ce babu wata madogara ingantatta kamar daga cikin tawdil akam wanda cewa za a haramta irin wannan ciniki in mutum ya ɗauko kayan shi ya karya ya saida kayan shi illa kurin dai a kuma matsala ce ta ba san ba wani abun da ke kawo mutum shiga matsalar da zai buƙaci haka nan kin shi ne kuɗin bai bai ba shi kuɗin bakan to ya ɗauko kayan ya ce sai da ya rage ya rage wani ya saya zai samu kuɗin da kuma an samu ma ba ma wannan ba yan bariki ba a yan kasuwa ma suna yi sai su ɗauko kaya ko shinkawa su karya su je kano su ka kaya suna haka nan aje a kare kayan da aka samu aje a wata kasuwa iyayewa a samu wata riba a cikin kayan da aka sau don a cike wancan turukin ana haka wani lokaci a samu riba wani lokaci kuma a shiga da akwan ciki ana haka nan shi dai a takaice ba cewa haramu in mutum ya yi je so kayan ya kwaso shinkafa ta nawa je karya sai da ta kano mun ba mu nasin zai ci haramu ne gaskiya wannan jamhur sun ci halaka ne haka nan ba haramta maka ba mu nasin da haramta to nan da kenan kan wannan masala ce ta hannu da hannu to in ba iri ɗaya ba ne ba an halatta a yi ƙarin amma iri ɗaya ne dukkan kayan ba damar wani wani he wani tunda an hana ne kun nasi ne ana kuran ma kuma ce bayani ya gabata baya banda ba komi ba ne ba sai abin da aka ambaci riba a ciki dole magani abin ake wani duk abin da ka kuma ce baya amma wannan zahirin nasin da ya zo ko ko abin da aka kiyasi a kansu na kuɗi ne ko na abinci irinsu ba dukkan kaya ba ne ba min bayan sati da wuce salula da salula mota da mota inji da inji wannan busu cikin wannan magana busu cikin magana hana ƙari hana jagwal a yi jagwal ɗaya da biyu duka kaban kuɗi ƙara kaman ƙarin kuɗi duk wannan busu cikin magana wannan na dace da muka yi abin zai hudda ka wannan ba matsala mota ta da mota kama ba da kaman ƙari ko ma ƙari ko mota biyu da mota ɗaya inji ɗaya da inji biyu duk wannan bai cikin wannan magana وعن جابر بن عبد الله وانا دي رواية متفق عليه نمي مكم أتي في الميزان مثل ذلك شيما نأو shi ma haka kin ba a ba da ɗaya da biyu kilo da biyu to wata ruwa ta misal ya ce wa kazalika almizan maimakon ce ko ma wancan lafazi ne maimakon ce maka filmizan ya ce wa kazalika almizan tun dai magana guda ce shi ma na awon wani behin wani kilo da kilo ko mu ce abin da dai da ake na awo وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم abinda shine yake wannan ruwaya ta muslim yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana bai subarati min tamar sai sai da baga baga ta tare dabino haka sakin dabino a tare dabino haka a tare bai halitta sai da tarin dabino allace la yi ulama kilo ba a san kilo na wace ko misa'i ba a san masa'i na wace tiya na wace misali ba sai da ta bilkailin musamman min ta ce a bada da wannan dabino na kaban tiya goma kuma ne da shida a tare ba a san makwatiyar ne ba a san babu a yi aiki da tiya kaza da wancan dabinan wanda yake tari ne ba ga tarin dabino ne ba a sama kwano ne ba ba a yi na a cikin akwai jahala kan abin annabi ce bai halitta ya ce kenan shi ne na an bai subarata mina tamar ya hana sai da baga ko tarin dabino allaci la yi ulan makiluwa bilkeli musamman mina tamar a sai da tarin dabino wanda ba a san ba shi tiya nawa ne kaili nawa ne da kailikin da aka san nawa aka ambata ta kaili kaza da kaza wannan bai halitta a yi dabinan da aka ambaci kai likin shi wa amma amur bin abdullahi radiyar anu qal inni kuntu asma'u rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-ta'am bit-ta'am mithlan bi mithl wa kana ta'amana yawmaidin ash-sha'ir yace yaji marwan da yaji ce ina tare da na kasance ina jin manzana sallallahu alaihi wasallam iya cewa a ta'am bi ta'am abinci da abinci daidai da daidai wani kai wani ya ce a wannan zamanin abincin a wani zamanin shi irin da abincin lokacin da aka yi wani magana sai wa an fadalata bin ubaidin radiyallahu anhu qal اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وقرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل رواه مسلم abinda yake wannan ruwa ta fadala bin ubaid ya ce shitaraitu na haibar kalada na sayi wata tsakiya ko sarƙa a yakin haibar da aka yi da aka samu ganima na sayi wata sarƙa bisa na ashe dinari na sayi ta dinari goma sha biyu fiya zabin wa kharzun a cikinta amma akwai zinariya da tsakiya kharzun tsakiya kurin tsakiya kurin ta tsakiya abin rata ya kudu tsakiya a ciki wata tsakiya fafasartuwa daga baya ba na sai sarka ta dinar goma sha biyu he na ware tsakiyar da zinariyar da na ware fawajar tafiya aka sami mutunashar dinara he na samu sama da dinari na goma sha biyu sai ganin haka fadakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi labari ga abin da aka yi wa na sai sarka da dinare goma sha biyu amma da na ware zinarin kanshi ya wuce goma sha biyu annabi ce la tuba hatta tufsal ka sai da sarka da wani abu gami da zinare ko da azurwa da wani abu a game sai an ware an san nawa ne azurwar ko nawa ne zinariyar nawa ne wancan don gudun tafadul tsakaninsu kagan za an samu tafadul abinda ake gudu an same shi an samu kenan abu ya ba da sha biyu an ba shi sama da sha biyu shi kuma bai halitta dinar da dinar a ba da ƙari wani ya wani shi ne ta kenan irin wani abu mai game-game wani shi yasa kamar wasu ke malamai ke ga cewa akwai ai ana samun misali yanzu sarƙaƙa garam biyar ce kai ga zinariya ta garan biyar amma ni tawa an kera ta an yi warwaro ko an yi ɗan kunne ko sarka amma aka auna duka garan biyar biyar ce ko shi ne ishirin ishirin ce to nan wasu na ce a kurin tun da an ce ba ƙari kurin daidai za a bada ta za a fa matsala da kudin kira ta kudin saka ta kudin kira ta kai ba shi da shi shi wannan ibnu qayyim rahimahullah ya daga cikin masu ganin maganar kira a daban take shi ya ga ana iya ƙari dalilin aikin aikin kira aiki ne aka wannan ba dan ba abin dan dalilin kudin kira ne aka biya shi ya ga cikin malamai masu ganin ana iya bada kudi ƙarin kudi saboda akwai kira akwai aiki da aka yi anan ba a ce daidai da daidai din da zinari ya ce ko azurwa tun da na akwai kira ko wasan kuma aiki ne biya aiki a yi Allah wa sai wa an samu rata bin junduk annan nabi sallallahu alaihi wasallam na ha an bai da haiwan bin haiwan na sai'ata rawar hamsa wasu hautar mizi ibn jarud samura ke cewa annam sallallahu alaihi wasallam ya hana sai da dabba da dabba bashi me ka bani rago guda zan baka rago guda ko biyu amma baɗi ko rana kaza ya ce an hana wannan irin wannan nau'in ciniki a nan kenan za mu ga kenan a cikin rago ma akwai dabba ma akwai riba kenan ku wannan iya daga cikin za a ce rigima ko saɓanin malamai na mas'alar wannan bin ganin jigo wancan shine jigo in mun zo hadisi na gaba wanda yake zaka kishe wannan ne sai mu gama sai mu bayani yanzu nan ga abin da yace an hana sai da raƙumi da raƙumi bashi shi nasi'atan a ko ribar fadal ribar nasi'a zai ce ribar fadal ribar fadal wadda daman da aka zo ka bani ɗaya in baka biyu kaman ɗari zan baka ɗari da ɗaya kamar ɗari zan baka misali zan baka ɗari da goma shi na ce da farfadar da farko ma an kawo abin da wafi uku ita ko rabon nasi'a abin da yake misali yanzu mun yi ciniki ka ban bashi jika ɗari da ka na bashi na banki ajo ajo dalilin baka biya ba ya yi jin aikin kirin biya ya ƙara ba kuɗi to duka rabace haramu ce to amma a nan iya ne nasi'atan a yi jinkiri in dai ba kuɗi hannu ba ba a sai da dabba da dabba sai kudi hannu ke nan ba a bashi shi na sai ata anan bashi ne ba a yi mun ji magana mun ce mun zo akwai ruwa wannan ba take cin karo da wannan sai magana sai mu bayyana insha sai wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينه وأخذتم أذناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود من رواة النافع عنه في إسناده مقال والإعمر نحوه من رواة عطاء والجال ثقات وصحابة ابن القطان دي حديث إلى دحنيوين طالبان يا إن كنت رواية أبن ديكي حديث ابن عمر ya ce sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula iya cewa iza tabaya'atun bil'ina an kuka yi ciniki na ribal'ina nan me ribal'ina bil'ina hila wajen kauce ma riba kusan dan adam iya da neman da dabara ta kauce ma wani abu kuma za ga Allah subhanahu wata'ala yana hushi kwarai akan wanda za a haramta abu rinka neman wata hanyar halitta shi misali ashabu sabt Allah ya hushi su dalilin neman tawili neman an haramta musu farauta ta kihira na subdu amma mu ba haramta don akwai magana satin da wuce wanda tambaya wawan zama hana rawata ki su wannan macayin ba ta shayi an da kitab yahudawa ta shawa an haramta musu farautar kihira na su don jarrabawa da allah ke musu sai haramta musu duk wani aiki ranar su ko a yanzu addini ba ba aiki ba ba aiki ko musulmi ikon ibada Allah babu aiki haramu ne a wajen su to Allah zai jarabe su sai su yan haila garin da da shahara kan abin mahoratan kihi ne su yan garin wannan magana har aiki subdu duka yahudawa haramu ne aiki subdu to su wanda ake ba labari su mahoratan kihi ne sai Allah musu jarrabawa kamar da cikin sutar arafa na kanta arafa dai ranar subdin kihi zo cika ruwan kira sama ruwa da hannun ya kama ka cika kayanka amma ranar an ce ba rota amma in ba sun duba ce ba kihi ya ka nema da kira ka kama amma sun duba shi ta tabbas jarraba ce ikhtibar da Allah mutum jarraba jarraba jarraba su suka sun jarraba da sai ɗan haƙuri ba na biyu kwana biyu kwana biyu ka haƙuri da ana ɗan haƙuri da kai daga baya aka ce to ai musulmi aka da mai aiki mai harauta yanzu abin da za a yi ran juma'a in za mu tashi daga harauta mai sa fatsa duk abin kamun kimin zo mu san wadansu in ki yi rusudu zai cika da ya kafa in zo bai komawa ke mun zo muka komo muka zo ran ladi sai muka shiga mu mun yi sudu sun yi sudu a basi ba ko kakan ga zahari basi ba zahari basi ta basi ba a zahari basi ba ake sudu ba ran juma'a suka tashi amma kayan aikin da aka ajiye kiyin sudu da zai kawo amma su ba su ake zurin ba kuma su bayan ladi an zurin ladi ya kwashe kai ya kwashe ta kuskuren haka suka yi wannan abin gari ya rubu gida uku gari ya rubu gida uku da masu wa'azi kai wallah ku yi hankali wa ku yi hankali abin na haramu ne a wannan ba da ta wuyi daga haramcin Allah a mu ba mai sudu su da muka yi shaman layya mu ba mai sudu ba mu ake sudu ba su kuma da yanci a kai wakil na rungosu shan sarayya ba ruwan ku da su kuma su wata rutushawa masu kai wazo ko ba su ba ruwan ku da su kun su ba su saka da azaba ba ba ruwan ku shan salaya ko su wazo kuna ba kun kala kuna wazo ko su wazo haka aka tai kuma lokacin da Allah su halakar da su kurin ana waiwa gari duk wannan masu aure cikin gaba daya kun Allah ya shaye su koma birnuka kurin shampanze duka haka Allah ya wani mutanen gashi a gari daya kana gane wannan ko a gidanka ya kuma ya kuma ya kuma buri babanka ne ya matakka ce ya karanka ne ya kuma buri kurum ga kana kana kana ji a gidan ku ko ya kuma buri kurum haka aka tashi to an ce wannan Allah bai shi haya al'umma ta cigaba da rayuwa daga ba Allah halakar da su amma dai yadda aka shahi su kuma burga gaba ɗaya duk mai shawara take yadda yadda ya zamanto to an ce anan Allah shi su menene kaga ai dubara ce aka so a juya a canza abin da Allah haramta ta dabara shi wani hali kiyin subdu ne suke suke ci wanda zai subdu kiyin suke ci don wasu hujjar su da ba su yi bar subdu to kenan Allah yana hushi da irin irin wannan neman kauce ba abin da ya haramta ga mai mai dabara ya kalata to shine bai'ul ina ita aibinta irin wannan nau'i mai bai'ul ina yanzu ka san an hana wane ba ni jika 100 in kama 110 ka san haramun ba za mu ba haramun ne ba haramun ne to ya ne za a wada dabara sai su ce zuwa ne misali yanzu iya kana kan saidawa sai misali shinkawa na iya shinkawa suke wani shinkawa ne suke shiga goma sha biyu za ba ni bahu ba ni bahu goma shiga goma sha biyu sannan ya kama kaga shiga ɗari da ishirin ko sai ya bani shinkawa yan aji a gabana sai a rubuta a takarda haka suke wani mamazan abu ya sa a takarda sanvan mil jika ɗari da ishirin ana ba wani jika ɗari da ishirin sai ce to ni alhaji wallahi ni kuɗi nake so kuɗi nake so da to na na sai da muni to ba ni jika jika ka 80 ko jika ga mantara ya ka jika 80 ko jika ya ci niki kuma jika 100 ko jika 80 ko goma tara shikenan alhaji ya bashi ya bashi ka goma tara a gane shikenan ya tayi shi yanzu alhaji me bashi kuɗi ya bashi ko kaya kuɗi ya bashi ko mashi da bare shi kaya ya bada makanya ce yaudara ce so na ake wa juya haramcin da Allah yana na rabo shi da barka da Allah so sai Allah da ake huci da wannan ruban kudi ne kudi ne kudi bada tunda shi ba shinkafa sura ne amma kai na ka ba mutunde an gona ka nawa ka saya kuma ka zo ka saka tsayin kayan inda kudi hannu ne shi a matsalar nan bashi ne ba hana ba yanzu ka sayi kayan naji ka ɗari ka biya ni amma ka buga ka buga ko sun wadi ne ka so kudi ka kami domin shi a jika 80 in ga dawo sai mun sai da sai halak wanda ba hana bai cikin ba amma me yasa dan na biya ka a musamman kare ya za zama naka amma kada azuman bashi shi bai wani ina shine haram ka ba mutum bashi na kaya kuma ka bashi kudin ba kayan ba kambacin abu na almuta ɗari ishirin ka yawa shiga tsohon tara ko kai ba waka da baraka kai shinkafa kayan ta kai wasu da hannun wasu kuma don kuma idan dabara ya sa kamar haka haka wani mutumin su iya kote an ka saya a wajen alhajin shi ya ce na ka da mini ya ka da mishi haka bai wani abu an yi wa wannan haka yan bariki haka ake musu mahiwa na cutar su to wannan sai bai halitta kuma haramu ce rubar ce kura alaikum salam dan boko to ma'aikata to an ga ce dan bariki mu to mu ana iya masu yawa yan Najeriya masu ko Ingilishi aka ce mu ce dan bariki ma'ana wanda yake ma'aikacin bariki ma'aikacin gwamnati shi ya ce dan bariki ma'aikacin gwamnati shi dan bariki dan muke ma'aikata ake ma haka nan dan su suke da wannan matsalar to dan mawa aka wada haramu ne mawa aka wa yace kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza tabaya'tum bil'ina in kuka ga irin wannan kasuwancin na ina nau'in wannan na riba wa khastum adnabul baqar kuka kama wutsiyar saniya wa raditum bizar'i kuka yarda da noma nan me ma'ana magana kenan kuka sa kiwo gaba duniya kurin noma da kiwo kurin ya dame ku ka shekara a gona ga an kare kara kuma dabbobi shanu kullun kana hidima korin kiwo da noma korin sa gaba idan kuka kama na shi kuka kuka kuka kama kiwo ma ta kada magana ne na wutsiyar saniya kida kuna bin saniya mana kiwo ordutun bizdar kuka yarda kuka bada kuka kuka kuka dunguma korin noma korin korin kenan duniya sa gaba korin wa tarakatum jihad kuka bar jihadi dauka taimaka ma addinin Allah an kuka yi wannan abu manzo Allah ce sallata Allah wa alaikum zulla kenan an bar addini an koma kurin duniya ta gaba kuran Allah ya ce zan dora muku kaskanci la yanzi'uhu Allah ba zai doke muku wannan kaskancin da kuke da shi ba hatta tarji'u ila dinikum har sai kun koma kulawa da addini kana kenan an bar kula an bar addini an bar abinda addini sa gaba kurin sa duniya gaba kuran to abinda kuke ga na matsayin da daraja ka samu abin duniya wannan kaskanci bai rabuwa da ku samun kudin da tara kudin bai ba ku izza annabi ce Allah zai ga ku da kaskanci ko kun tara ba daraja ba kima sai da aka yi da ku haka manzo Allah ce sharadin warwara daga kaskanci koma zuwa ka addini kula da addini shi ne abin da ke wannan ruwaya kenan a nan wannan ruwaya ta mana tsoratarwa a kan wancan nau'in na riba kuma da shagala da noma da kiwo a bar kulawa da addinin allah wance aka ce aka ce jihadi ya ɗauki jihadi dukkan nau'in jihadi wanda na bakin ne na duke na da'awar ne wancan ma inda ya kama akwai sharaɗa duk da akwai shi wancan wa kun ake magana kamar duka malamai na mazaba ko ce akwai shuru da ƙa'idodi wanda suke ba da damar jihadi wanda yake na ma'ana na takobi iya buƙatar wasu sharaɗa sauransu na in sun cika wanda yake man sun yanzu ma ka je kai shiga shi na da'awa fi sabilillah wanda ko babu bashi da wani hadari ko sharaɗi wani matsala kanka kula da addinin Allah don ba yadda za ka sabai ba su yada addini ba sai da suka bar wani abu daban wanda zai ke nasu ne ya an bar lokacinka duka ci gaba da bayewa addinin Allah a ci gaba ba tare da wani ya ya bar wani abu nashi ko lokacin shi ko duke shi wani abu daban nashi bayewa inda ya ce kowa ko ta kashi ne kowa neman duniya zai saka ba bayewa addini ci gaba wannan shi ne abin da ke wannan ruwa mun ce da ruwa ta tana ayyama maganganu da yawa akan hadisin amma hadisin yana da hanyoyi wanda suka tabbatar da hadisin cewa ma sahihi ne wa ana abi umama radiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shafa'a li akhihi shafa'atan fa ahada lahu hadiyatan fa qabilaha faqad ata baban aziman min abwab riba cewa wanda yama wani agaji ceto misali wani ne aka kama a wajen iko bashi da wata gaskiya ko zalunci ne kai ka san wancan iko ko dan uwanka ne ko kai kana da daraja a gari wani dalili ne sai ka je ka ga wancan wanda ya kama shi ka je ka yi magana ka bada fuskarka aka sake shi shine shafa'a ka ceci wani to wannan ceto da kame fa'ada da wanda ya maka wata kyauta daga baya ga wannan wani kuma fa kabila kai da kai wannan ceto sai ka karbi wannan kyauta da ya baka wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad ata baban aziman min abwab riba ka je ka shiga kohohi daga cikin kohohi na riba manya manya min bayani a baya riba tana da kowa saba'in da yanka karamar kamar mutum ya je zina da mahiye shi sai kuma ce babba ce kana daga cikin ka shiga ƙohi babba ƙofa babba cikin ƙohin riba ka shiga kenan magana ci da hanci ci ka ci da ceto da ake magana haramu ne ka je ka hudu wani a wani wuri don matsayinka don kaza kaza kuma ya baka wani kuɗi ka amsa ni bai ce in ka amsa ka shiga babi mai girma daga cikin baban riba Allah kiyaye wannan kuma kudin ka ne baka da ka bada kudi in ji baka in ma jika goma ka bada jika goma zai baka magana ke ko wannan aba aba aba kai bawa abin da ka bada ne baka ha wanzu kana magana kudin kake ne ko ko shi wanda ya bada a bashi ya bada a bashi ko kana da cin hanci a muna zuwa muna zuwa magana muna zuwa magana shine gaba magana rashawar ga ta gaba magana ba da kuɗi wannan dai ruwaya tana da hanyoyi ta albanin hadisin hasan sai wa ana abdullahi bin amr bin as radiyallahu anhu ma qal la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashiya manzon sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma mai bada cin hanci da wanda ke amsa cin hanci duk tsinanu ne suna shi ne magana kuwa shi ne ka tambaya ko? a shi ne ka tambaya? yau a yanzu zama sana biyu sa'adun na je ceto wani a hannun misali hukuma misali na je iyayewa a ba da shi don huskata da matsayina ceto na yi ko? aka ce kana a mashi kobi in na a mashi kudi na ci riba ta kuma zai da na je he na ba da kudi na kuma na shawa ce ne ko za a bar shi to wani shi ne ke zawa maganar rashawa yanwa akwai maganar rashawa cewa asalin rashawa allah mana hani kakuci dukiyoyin tsakaninku a tafi amalokun bilbatin yastadulu bi al-hukam bi taqul barkat min amr nas Allah ya kakku ci duke ku da karkare ku mekata me Allah ya yastadulu bi al-hukam bi taqul barkat min amr nas ku mekata me atadulu biya ka meka kudin ka kaci dukiyar wani asalin rashawa badawa ne dan zalimi halika bada kudi a baka haƙin wani ko an haƙin wani kanka asalin kalmar rashawa ka bada ne an ci bil batil kai cuta ka danne haƙin wani to amma yanzu magana ake yanzu to rashawa irin ta zamanin yanzu wadda ta zamanto maka haƙƙinka ne ba na wani ba amma ba an ba haka ba he ka ba da wannan kuɗi shi mulki cikin aiwon haƙƙinka na da duruwa kana da haƙƙi a baka wani kuma kuɗinka ne ba a wani wuri za a baka hanka ne amma ya ce ba ya baka ba he ka ban kashi kaza kuma lakon kana shi ne ka ta zama kun hai sama a kama akan kuɗin wani bashi daban to wannan an ce za ka akwai masu ganin cewa kawai haka yi kaguri akwai kaya barin hannun kaya barin hannun kaci an samu gaba zai bin mas'ud iya daga cikin masu ganin ibn mas'ud cewa irin wannan zalunci in ka bada shi ne yake da laifi shi da ya amsa kai kai nan kada kanka zalunci ne misali ka gashi ya kama ka misali za a ma cuta ta biliyan guda ka kama shi ka dari dan ka tsira da itara kaga aka da kaga zalunci da ko za ma cuta miliyan guda ka kama shi ka dari an shi ibn mas'ud an sun tare shi akan dinari ne wanda za su amshi kayan shi ya ba su dinari da kudai ne ko biyu ne dai aka bar shi kan wani ya ga cewa kenan kare ma kanka zalunci kai ba ya kiran shi rashawa saboda kai ka bada dan kare ma kanka zalunci amma shi mai amsa iya nan tsinin ne shi ba wata wani ba wani uzuri shi mai amsa ba wata bai wata hanya daban dan shi zalunci ne shi mai amsa rashawar iya nan bai huta ciki kai ma aya kan da ruwan ne ina kallon shi ga abu ko kuma rai wallah abu kuma ya ka magana ce ba magana bai ce inda ma cin hanci yake da hadari mafi girma akan shari'a yace idan misali wannan alkali ne ko mu ce juju muna rigima da wani misali kaya na a hannun wani irin shi a wasu kwasanin shi a zamanin su kaya na a hannun wani sai na tabbatar da wannan kaya wannan jujin zai zalimce ni wannan kayan za a yi lauya a amshi min kayana to idan na ba shi kudi don hudo kayana ba wani laifi da na yi na rage ɓannaci shi bina zama cewa ban kabari ma kayi laifi shi bina zama kul gaba da kuran don kawo rage ga zalunci ko ka hana amma zalunci yan waka samu da yawa shari'ar zamani kana kallo kayan ka ne wallahi za a yi lauya za a yi lauya a cinye ko bayan da ka iya nan a cikin ɗanwa cikin iya nan iya wani wurin haka ni na sanar magana kaya ne tabbas ba wani shubaha kayan shi ne amma wani ya zo kayan shi ne musamman kawai kan misali abinda aka yi da aka ce kayan shi ne suka yi ciniki da wani waje miliyan kaza ya kawo ya ba mai gadi ya ce mai gadi ga kaya na nan min ciniki da wannan amma kakka ba shi kaya he na zo wannan mutumin ɗan damfara ne sai je ga wani mai sana'ar shi sai sai da mai wannan kayan da shi ya ciniki sai wannan bai sani ba sai ba shi kuɗi aka zo shi mai gadi ya san wannan kin sai mai gadi sai ba da kaya ga wannan wanda ya ba da kuɗi shi mai sayan kayan ɓarawo ya tsiri yanzu mai aka yi kaga shi wannan hara ya sai dama wani kayan wani ko alhali wannan ba kayan shi bane ba kuma mai ga wanda aka ba kayan aji yanzu da aka zo kayan ka kayan ne ko kuma ce ka abada shi ya ba wai mai na shi a cikin mai gadi ko shi wannan kayan shi ne dauka a nan kirma cuta wancan da ga washar cuta zai ne wannan shari'a an yi ta a nan kuma jujinan da dama sun tabbatar da cewa ka'ida ba wata shari'a da za a hana kayan ka amma karshe aka bi hanyoyin lauya na zamani wannan mutumin wanda sai gabaci aka kayan shi da wai aka ce shi wannan wani ko wai shi da gabarawo a nan ga zaka yi shari'a a nan ga zaka yi shari'a wannan kaga wata irin wani kaga ne kana kallo zalunci da maka ka kenan a nan idan zan ba da kuɗi don ka ke ba da kuɗi don ka cuce ni tana shi a zalimi wani duniyan zalimi ne a nan gana kan shari'a nan gana kai ta to wannan komai yau kana zamani ya kake lawaya kurum a juya abu kurum a juya ƙarya kurum ta koma gaskiya to shi dai za a takaice in ma ina abin da yawa ne shi dai a takaicin hanci bai halitta amma kai da za a zalimta kana ga za a ma zalimci idan baka bada ba kurum idan ka bada in ka kauce amma in ka baka aibu dole sai su ka in ka baka kanka ka kabari ban kanka ne drama amma ba ka yi hakuri ba ka bada ba ta kana cikin tsinuwa kai sai kan garuwa ka bada shine da ya amsa ka cikin cin haram cikin haƙƙin mutane dan bai kamata amsa ba wannan an wa abu ne masala ce wannan kwarai abin da ake cikin shi yau da gobe masala wannan ta cin hanci kwarai ta zama ta zama ruwan dare wallahi wani za su ce wai ko a doka haka ake waje kwaramfiyo kwarfitar wa kowa da mai bada da mai amsa haka ne amma wadda na ke a rubuce ba haƙiƙa ba ne ba ya ka iske albon a rubuce wa a buru a rubuce allah a nan shi zai fara maka allah a rubuce a haɓarin a rubuta kwaramfiyo kwarfitar wa sun tusu wane ne mai bada mai bada duka gaban shaɗa wane ne amma wala a nan zai maka shi haka kwasan allah kiyaye inda ya kamata wa ma shari'a ko a hudu hannunka a nan za a yi ta inda ake wannan za a shari'a ba shari'a ko za ma shari'a ka ai to kai shi zai ta shi ba shari'a lakiyayi lakiyayi hadari ne wallahi sai ya ji kamar wata dabara ce shi ya samu dama ya tara kudin banza tara hanyoyin ba mai ganin shi Allah ya Allah yana ganin mutane ko ma'aikata ne kowa ko da mun aikin shiga aikin da mun zai ba dan aiki ba dan kudin shi ba na biya a wannan cin hancin shine yake so yake ana mai barka kamar irin wannan aikin ko ba sani ba tewa aikin daman shiga kake daman wannan kuke jira ka samu ba biyan ka ba daman biyan bai cikin zai wani biyan shi bai mai kudin haya ma wallahi Allah akwai ma'aikatan da kudin da ake biyan su bai biya musu haƙin su ya kamawa amma gasu da arziki miliyan ka zama ka san abin da kace ba ka san abin da kace amma ba mu gyara mashi wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an yujahiza jayshan فنفدت العبد فأمره أن يأخذ على قلائس الصدقة قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة رواه الحاكم والبهقي ورجال وسكات وانا رواية عبد الله بن عمر can ba na gaya muku mun ji ruwa ta samura ko bil jundub kan sai da duba dabba an hana bashi ko wani wani kuma an hana sai kudi hannu to nan za mu ga irin wannan abin da hanci a nan yau kana ya ce abdullahi bin amur bin as ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam amarahu an yi jahidu jaisai annabi ya sa shi ya shirya yaƙi za a ta yaƙi ya shirya na sojoji da kayan tafiya cikin dabbobi da ake tarawa fa nafaratul ibil sai kenan aka rasa raƙumi suka kaɗan babu raƙumma sai ya ce ana tun da babu raƙumin hata ya ce annabi kenan ya mai ya amshi raƙumma an kawo magana kenan na sadaka kenan a ɗauki bashi na raƙumi a wajen wasu an an kawo na zakka sai a biya su a ciki ya ce ya nake yi fakuntu a hudu da ba'ir bil ba'irin sai amshi ba ni raƙumi ɗaya an kawo zan baka biyu kaga bashi ne kuma kuma kuma kuma tafadul kaga akwai akwai tsari kuma akwai bashi to a ce wannan magana ya zamu yi da hadisin hurfu da yace ba a sai da dabba da dabba bashi to wannan an ce wannan hadisi na biyu shi mai inganci kuma shine abin dogara akan na hurfu ba kenan dabba kamar kuma bayani daman wancan abin da aka jero su ne aka hana riba a cikin su amma abin da ba wancan abin guda shidda ba ko me kama da su ba magana kenan ba riba a cikin dabba dan ka ba da ɗaya na baka biyu ko da bashi ne kenan bai ciki bai ciki wannan shine hujja ya amshira umi ɗaya da biyu kuma bashi dan bai cikin wancan nau'i na riba da annabi ya ciro na dirhami dinar sha'ir dabino gishiri da alkama bai ciki na kenan kuma bai cikin irin daɗinsu bai cikin nau'insu da haka kenan a takaice wannan mas'ala kenan duk da ya zama duk abin da ba wancan abin da aka jero ba shi na gama misalin gida da gida inji inji mota da mota muna iya yin bashi muna iya yin jagwal duk abin da aka yi ba hana ba bambanci ba hana ba bashi magana kenan wannan ruwa ta tabbata kan haka nan cewa iya amsal ba'ir da kumi daya bil ba'iraini da da kumi biyu ila iblis sadaka haka samu zakka za a baka wannan shine na halitta bambanci ƙari akan wani abu inda ba wancan abu guda shidda da aka jero ko mai kama da su sai wannan dai kuma da ya damu sanda mana ruwa ta tabbata kan haka insha Allah sai wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-muzabana أن يبيع ثمر حائده إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل, بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه عبد الله بن عمر كبار الأبار التشيوى من زال الله صلى الله عليه وسلم يعني مزابنة مزابنة تكما تفسير انت مزابنة قاتا شيني أن يبيع ثمر حائده ka sai da kamar ɗiyan iccen dabinanka na gonaka misali in dabino ne ga shi yanana ka sai da shi da dabino bushashe a hannunka wannan gorka tawa sabuwa ga sabon da ɗanyen dabino nawa za ka ban siya nawa za ka ban na dabinon ka bushashe an hana ya ce shi ne ce in ka nakalan bitamarin kailan kenan ka sai da mini icce a kan dabino a kan iccen shi da dabino bushashe ka ce tiya kaza kaila kaza an hana wa in ka na karman in kuma inabi shi karman in kuma inabi ne an yabi abu zabibu kailan a inabi shi ne bushe kuma zabibu ko in kuma inabi ne yan yi ga saman gona ka ce kai ga naka bushashe kaban zabibu tiya kaza ko sa'i kaza an hana wa in kana zar'an an yabi aw bi kalb am in kuma misali hatsi ne dawa ce ga ta nan akan akan abinta akan wannan gona gashi tana na hatsi ya kumshi ya kama ya ya na ba girbe ba a ce to ni tiya ne zaka bani ka saya da tiya ta hatsi wannan duk an hana annabi hana nan zamu ji a gaban insha Allah cikin darasi na gaba na mas'alar dabino saboda sauki na musulunci a jumlaci an hana haka a yi ƙari a ba da dabino ɗanye da bushashe to amma an ba mutane dama har zuwa wuski ko ƙasa wuski biyar ko ƙasa da haka za mu ga babu yana da ya a gaba kan musamman sama kan haka nan halittar ɓangaren dabino ɗan kiran wani wani bakin adadi wani ana iya yi don a taimakawa masu bushashen dabino su samu ɗanyen dabino ya kama dama amma kai wuce wuski biyar amma ba shi ba bai halitta wannan iya cikin kenan darasi na gaba da zamu je bi izinin Allah ina ga mata tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته